بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu muna daren litinin shida ga watan zulqa'ada bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da biyar ga watan shida 2022 miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani mai girma ajin da malamin mu ya sa mishi suna malam Yahaya Yola shine majalisi na 38 wanda aka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizozi Allah ya ji kan mala albani ya gafarta mishi mishi rahama ya albarkaci zire shi ya ji kan malam ya hayayula wanda ya fara karanta da alkur'ani ta tajawidi a rediyo a bayyane a wannan yanki na najeriya ko a najeriya ma a karatun da ya wuce mun tsaye a cikin suratul mutaffifin mun kai karshen ta yau kuma za mu tashi suratul infitar idan sama'un fatarat kenan sai dai kame da al'adar karatun take in mun zo sai mun karanta suratul fatiha za mu karanta suratul fatiha gaba daya sannan sai mu zo mu dawo suratul mutaffifin na to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to za mu saurara a karanta suratul infitar kamar da aka saba a yi bayanin kusakurai da tajawidi sana amsa
bismillahirrahmanirrahim idan sama'un faqarat wa idan kawakibun tatarat wa idan biharu fujirat wa idan kuburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء إذا أكرأك منشي ذل إنن tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran gaba na sama guda biyu da da da idha sama'u ay madda aja harfi aja sauti kenan sama'u kamar yadda alama take akan wannan alifun din idha sama'un faqarat kar ai la'akari da wannan alifun din gaba daya wannan aluja sama'u sai wani alifun to ba a kallon shi gaba daya in ana karatu ka ce idza sama'u sai a ce in faqarat a a hade ba a ma kallon shi ana wucewa da karatu idan sama un fafarat kama baya wurin in fafarat wannan nunin babu komai akan ta ma'ana za a yi mata gunna kenan ko idan sama un un fafarat ko idan sama un fafarat fafa a kiyaye ba'un ka a ce ɗarat po larabawa ba sa cewa ɗa kawai po fafarat ko a daure sai sun dan kaurara bakin su haka yake faqarat ba darat ba po ba idan sama un fadarat ba po po faqarat yau da gobe yau da gobe a hankali a hankali insha Allah wa idha a kiyaye zalun za su ta maimaituwa a sura wa idhal kawakib idha shi ma kamar na farko al kawakibun tatharat shi ma in tatharat wa idhal kawakibun tatharat wannan nunan da babu komai a kanta don haka dan tsaya a kanta kaɗan a yi mata gunna in tatharat ka ce wa idal kawakibun tatharat a a wa idal kawakibun kin tatharat ko wa idal biharu idha shi ma kamar na farko tsinin harshe taɓa kaifin haƙoran sama guda biyu da wa idal biharu a kiyaye haƙarama biharu ha ba biharu ba kawai mun ce biharu ba daidai ba biharu ha wa idal biharu wannan rawun din a kaurara ta fujirat ra biharu a kaurara ta fujirat ita ma wannan rawun din a kaurara ta saboda wannan mai dhamma wannan mai fataha diyayin da rawun take da dhamma ko fataha ra balarabi yana kaurata da karatun qur'ani ra fujirat ka ce fujirat kawai ra kar a ce fujirat a ra ra fujirat wa idal kuburu kuburu wannan round ita ma a kaurara ta kuburu kuburu a kaurara round din bu'thirat a kiyaye bu a daure al'ain da kyau bu'thi sannan a kiyaye tha cha wannan da zalun din da tha duri ɗaya ne tsinin harshe taɓa kaifin haƙoran saman nan guda biyu tha bu'thirat ka a ce bu'usirat kaga aka ce bu'usirat an yi amfani da sinun kenan ko bu'thirat ta za a ji alama ta wa idal qubur bu'thirat alimat a kiyaye al'ain ka a ce alimat kaga alimat alhamza kenan ko ko alifu alimat a alimat a bambance tsakanin alhamza da al'ain alimat mutum sai ya dan dage kadan alimat alimat nafsum ma qaddamat nafsum ma kan nafsun akwai faɗin wasali guda biyu don mata ne sun kalluri ɗaya don haka alamar gunna za a yi nafsun ma nafsun ma ƙaddamat kar a wuce da sauri a ce alimat nafsun ma ƙaddamat a'a nafsun ma ƙaddamat alimat nafsun ma ƙaddamat wa akharat wannan round ɗin ita ce za a kaurara akharat ƙaddamat ba wahala akharat sai a kula da round ɗin ya ayyuhal insanu ya ga alamar tafiya tsutsa nan madda kenan za a ja sauti ya ayyuhal insanu ayyuhal insanu nunun din ba komai akan ta ko alamar gunna kenan insanu insanu kar a ce insanu kawai insanu sai an tsaya dan kadan din nan shine karatun qur'ani mai kyau insha Allah ya ayyuhal insanu ma gharraka algain ita ma ka a ce ma garraka a gha gha gharraka ka a ce garraka gharraka gharraka haka masu abin suke faɗi gharraka ma gharraka wannan raunin a kaurara ta bi rabbika ra ita ma a kaurara ta bi rabbikal karim allazi a kiyaye zal tana yawan maimaituwa da wahala a wuce aya ɗaya biyu baka ga zal ba tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran sama na guda biyu da alladhi khalaqaka khalaqaka kaga akwai manci tsakanin alqaf da alkaf ko khalaqaka khalaqaka fasawwaka fasawwaka fa'adalak al'ain fa'adalak kar wani ya shigo da wata ruwaya kuma ya ce fa'adalak wannan marshuwarsu ne kamar waɗanda dattawa ne a cikinmu ko ɗan shekarun sun ɗan ja haka suka koya fa'adalak amma mu a hafsu nan ya ake karanta fa'adalak dalun din babu shadda akan ta ko allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak amma a warshi sune ke cewa fa'adalak da shadda akan dal amma nan babu a wannan ruwaya ta hafs an asim da muke karatu da ita fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ajamar da fi ayi suratin ma sha a suratin wannan kasratan din wasalla guda biyu na ƙasa za a ga ɗaya fi gaba da tsawo ma'ana za a yi gunna kenan fi ayi suratin ma suratin ma sha'a a ja sauki sha'a rakkabak rakkabak a kaura wannan round din kalla bal tukadhibuna bid-din wannan ba wani abu hala sai a kiyaye dal bal tukadhibuna bid-din wa inna ay gunna akan nunun diyayin da aka ga nunun ko mimun da shadda akan su a cikin alqur'ani ko wurin tsayawa ko wurin tafiya dole ayi musu dan gunna inna inna kar a ce kawai wa inna alaikum a'a mutum ya tsaya nan nagi dan kadan wa inna a dan ji haka ya fito wa inna alaikum la hafizin hafizin va yar uwa da'u ita ma inda zal din nan da fa suke fitowa duk ɗaya ne zin tsinin harshe taba kaifin haƙoran gaba va amma harshen zai sama ne da kai va va hafizin zin wa inna alaikum la hafizin kiraman wannan rawun din a kaurara ta kira ra kiraman man za a ga fatatan din ɗaya ya faɗe gaba kaɗan ɗaya ya yi baya ɗaya ya yi gaba alamar za a yi musu gunna kenan kiraman katibiyin ya'lamuna ya a ɗaure al'ain ɗin nan da kyau ya'lamuna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun innal abrara ai mata gunna ita ma wannan nun din abu kalkala kenan harufa guda biyar qutubu jad ba daure su tamau sai a dan shafa musu wani abu saboda karfin su ne abu ka ce ab sai kama da wasalin da biyu baya abu rara abu ka ce ab rara abu abu ba daure su ram innal abarara wannan rawun ɗin duk guda biyu a kaurara saboda fataha fataha ne ko abarara lafi na'im na'im a kiyaye al'ain na'im ba na'im ba na'im ain ain al'ain wa innal fujjara ay gunna akan nunin fujjara a kaurara wannan rawun ɗin lafi jahim him shi ma a kiyaye ka a ce jahim him him ko haƙara ma ce haim lafi jahim in mutum ya ce lafi jahim to ya canza a haƙara ma da hababba haim haim wa innal fujjara lafi jahim yas launaha a kiyaye sadi yas yas launaha yawmaddin ka ce yawmiddin ko yawma fataha akan mimu yas launaha yawmaddin وما هم عنها بغائبين وما هم عنها عنها wannan za a fade shi yadda yake saboda nuna din an mata wasali ya fito karara izhari kenan anha anha bighaibin akiyaye gain ka ce bigaibin ga ba larabci ba gha ana kiyayewa ko a daure a dinga yau da gobe yau da gobe mutum ya zama karatun ya zama qur'anan arabiyyan ghayra bi'wajin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ya zama balarabe in ana karanta mai koyi da su ko da ba za mu iya ɗari bisa ɗari ba kar a ce bi ga ibin a'a bi go bi go ibin go haka kar mu ce ce ga ibin a'a bi go ibin ko Allah ce muke mu wa ma kuma an ha bi go ibin wa ma adraka ad ga madana ma ad kalkala akan dal su ne haruffa guda biyar da ba a ɗaure su tamau ka a ce ad a'a ad ad ko kutubu jaddin da ƙafun da ɗa'un da ba'un da jimun da dalun ƙutubu jadin ba ɗauri su tamo adil ka a ce adil adil wama adaraka ma yawmuddin thumma ma ada thumma a kiyaye ta thumma ka a ce summa summa a thumma tsinin harshe ya taba kaifin haƙoran gaba na saman guda biyu thumma thumma ai gunna kuma akan mimun din nan saboda tana da shadda thumma thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin nafsun li nafsin haka za a karanta ba tare da gunna ba nafsun li nafsin yawma la tamliku nafsun li nafsin li nafsin shay'a wannan kasara guda biyun za a ga daya fi gaba daya fi daya tafiya sai yayi za a gunna kenan nafsin shay'a kar a wuce li nafsin shay'a yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a dan kadan haka ya isa wal amru wannan rawun din aka warra ta saboda mai dhamma ce wal amru yawma idhin ga zallan ta mai maitu lillah lillah wal amru yawma idhin lillah na'am a amsa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت nafsun a ɗanyi gunnan nafsun mako saboda don matanin sun kalli wuri ɗaya kuma sannan ga ma shadda a kan mimun alimat nafsun makon damat wa akwarat alimat nafsun makon damat wa akwarat ya ayyuhal الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين a kiyaye zalun ɗin nan za harshe nan haka ya taɓa kaifin haƙoran sama za ko yana yawan maimaituwa ne ɗaya biyu za ka gazal to ai ƙoƙari ya iya shi da kyau insha Allah ka a ce baltu kazzibuna da an ji mamun daga nesa zan ji ba haka ba ne baltu kazzibuna ko kalla baltu kazzibuna يكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نعم تو أكرمتا a kiyaye ta ta ta ta ko ta tarat ba sinun ba ko ta ta tarat wa idal kawakibu ta tarat ko na'am wa idal kawakibu ta tarat na'am Mm. في أي سورة ما شاء ركبكم نعم أمامتا في أي سورة ما شاء ركبك نعم مم. مم. نعم ميميتا نعم مم. مم.
karanta ya karanta ya بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا البحار فجرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسواك فعدلك كلا بل تكذبون بالدين كراما كاتبين إن الأبرار لفي نعيم يصلونها يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وإذا الكواكب انتثرت وإذا القبور بعثرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم في أي صورة ما شاء ركبك وإن عليكم لحافظين يعلمون ما تفعلون وإن الفجار لفي جحيم وما هم عنها بغائبين ثم ما أدراك ما يوم الدين والأمر karanta gaba ɗaya bismillahir rahmanir rahim idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tatarat wa idan biharu fujirat وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
to bismillahir rahmanir rahim suratul infitar ko sunan take na al infitar ita ce ta 72 a jeran ge surori sannan ayoyinta kuma 19 makkiya ce ita ma a makka ta sauka Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim idan sama'un fatarat yayin da sama za ta yi bindiga akwai lokacin da ƙarshen duniya in ya zo kamar da muka idan sama'un shaqqat sama za ta keci in ka ji ta yi bindiga mala'iku za su yi ta sassaukowa kenan da izinin Allah wa idal kawakibun tasarat yayin da taurari su ne kawakib ko da kaukab yayin da taurari za su watsi su faffaɗo waɗannan taurarin da muke gani a sama za su zo su watsi su faffaɗo ƙasa wani ma ya fi girman duniyan nan to tun da sama ta yi bindiga su ma duka za su watsi su faffaɗo ƙasa shi ne wa idal kawakibun tasarat ana ganewa ko za su wawwatse su faffaɗo wa idal biharu fujirat yayin da koguna bihar koguna daga baharu ko yayin da koguna aka kekkece su aka bubbude kenan kamar a ce dam an sake shi to haka Allah zai kwararar da ruwan tekuna dukkan wani teku wani kogi Allah zai kwararar da ruwan duk ruwan ya haɗu wuri ɗaya kuma sannan sai ya kona shi ya zama ba ruwa saboda ƙasa za ta zama iri ɗaya ne ta zama ba tudu ba kwari da ƙarshe to yayin da kogunan nan aka bubbuɗe su kama a saki dam kenan aka kekkece su suka zo suka zama ba komai a ciki wa idhal quburu bu'thirat yayin da kuma kaburbura za a burkito su a yanzu duk mutane suna ciki ko to in tashin kiyama tai sai a babban kado kaburbura ma'ana kasa za ta fuffurzo da abin da ke cikin ta kenan to in kaga wannan alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kowane rai zai san abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar abin da ka gabatar kamar yanzu ba ga muna muna ta karatun alkur'ani ba ka samu dama ka yakin alheri za gan shi a rubuce kana da dama lokacin da ya kamata ka ki ka ki sai ga baka da komai ga lokacin na empty kamar a ce 24 hours kenan ko sauyi 24 ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza ya kamata kai kaza to duk abin da kai karfe tsakanin karfe 1 zuwa karfe 2 duk abin da kai za ga gashi nan in ba kai ba kuma za ga ba komai a wurin ko na alheri ko na shari shine ma qaddamat duk abin da mutum ya gabatar wa kanshi ko alheri ko shari zai gani wa ma akhara da abin da mutum bai yi komai ba lokacin da ka bata ba kai komai za ka gani shi ma an gane ko alimat nafsun ma qaddamat wa akhar kowace rai za ta ga abin da za ta san cewa lallai fa ga abin da nayi ga abin da ban yi ba ba ƙari ko ba rage ana ganewa ko kaga ana mana kwaɗayi mu zo mutanen kirki kenan sai Allah ya ce ya ayyuhal insanu wasu kuma malamai suna cewa ma qaddama wa akhar abinda kai a duniyar nan na alheri wa ma akhar da kabari bayan ka mutu irin ta sadaka jariya taimakon mutane dai waɗannan abubuwan gina sadakatin jari ilmin yin tafa'u bi awwalin salih da ulahu wanda kai kana da rai za a gani haka wanda ka sunnanta na alheri kamar malamin mana mala albani Allah gafarta mishi da abin da muke na da lada da sauran da suka yi irin aiki irin nashi misali to ma akharat kenan wanda yayi da kanshi yana ganin lada wanda kuma ka bar wa mutane na alheri shi ma za ga lada haka mutum abin da ya na zunubi zai ga zunubin shi haka kuma wanda ya koya wa mutane suka ci gaba da shi ma zai ga zunubin kai ka fara yin aski a unguwanku irin askin na haka sai kuma ka mutu Allah ya tsare to bayan fa mutum ya mutu fa to duk wanda ya anguwan fa za a baka zunubi kaga ma kaddamat kenan abin da yayi san da yake da rai wa ma akharar da wanda ya jinkirtan sai bayan ba shi akai to dai a kiyaye dai Allah ya taimake mu kar mutum ya fara zama shi ya kawo sharri ko gara mutum ya kawo alheri kenan wa naktum ma qaddamu wa atharuhum kenan kamar da wata aya take faɗi kenan an ji wani kauli sai Allah ya ce ya yi hal insanu ya kai dan adam wasu malamai suka ce kafiri ma garraka bi rabbikal karim me ya rude ka daga gurur ko me ya rude ka game da ubangijinka mai karamci Allah da ya karrama ka me ya rude ka baka bauta mishi baka sallama mishi ya kai dan adam in baka gane wannan ubangijin naka ba mai darajar nan wanda yayi kai halice kai ka dan adam ya baka lafiya to shine allazi khalaqaka allan da ya halice ka dan da baka kuma za a zo san da baka ko nan gaba to allan nan da allazi khalaqaka shine wanda ya halice ka fasawaka ya daidaita ka ya daidaita ka hannu wani bai ko wani tsawo ba ido lafiya lau komai ka ga guda biyu haka hanci an sa shi anan ba a sa shi akan tsakiyar kai ba ya daidaita wa adalak ya kyautata halittar kuma malamai suka ce dan adam a cikin dabbobi sauran ƙasa suke kallo amma shi kuma ina gaba tinkiya akuya rago raƙumi duk ƙasa suke kallo amma dan adam shi kuma sai Allah ya shatse gashi nan kaga Allah ya kyautata halittar ka ya daidaita kuma ya kyautata maka ko to me yasa zaka rudu ba zaka bauta mishi ba shine magarraka bi rabbikal karim ka dinga kafirce mishi fi ayi suratin ma sha'a rakaba a cikin kowace sura da ya so zai halice ka Allah fi ayi suratin a cikin kowace irin sura malamai suka ce inda ya ga dama kenan da yayi ka kare ko sura alade ko suratin kiyama amma sai yayi ka dan adam ya daidaita ka ga ka da hannaye guda biyu kana wasu abubuwa da sauran dabbobi ba sa iya yi haka ne ko duk dabbobi sai an taimake su wani abun ba sa iya yi amma mu dan adam muna yin abubuwa da yawa musamman hannu yanayin abuwa da yawa da ya ga dama haka ne shi ne a yi fi ayi suratin a cikin kowace sura ma sha a rakaba da ya so da ya halice ka akan haka sai yi ka a mafi kyawu halitta a hasani ta kawai da makaranta a baya Allah ya ce kalla a a ha duk ba haka abin yake ba bal tukaddibuna bidin kuna karyatawa ne da sakamako Allah ya ce ku mutane kuna karyatawa ne bidin ranar za a zo a yi sakamako keke da keke da abin da mutum ya yi ranar tashin alkiyama kenan ya gani wa inna alaikum lahafizin alhali kuwa tabbas akwai wasu masu tsaro tare da ku hafiz mai kiyayewa ko akwai wasu masu tsaro suna nan tattare da ku suna kallon duk abin da kuke Allah ya samu wasu masu gadi kenan kiraman masu daraja ne masu alfarma a wurin Allah mutanen kirki ne in ba ka yi ba ba za su ce ka yi ba idan kai kuma za su ce ba ka yi ba kiraman suna da daraja a wurin allah mutane abu halittu ne na kirki katibin aikin su rubutu da abin da muke da abin da muke faɗi ne yanzu kaman suna nan suna rubuta mana zamanan da muke suna nan su rubuta mana da aiki da faɗi duk suna nan mala'iku ne diman da'iman suna nan tare da kai shine allah ya ce wa inna alaikum lahafizun lallai tabbas ku sani akwai wasu masu tsaro tare da ku kiraman mutanen kirki ko in ce halittu ne na kirki masu daraja a wurin Allah aka zaɓo su wanda za su yi muku adalci katibin suna ta rubutu suna ta rubuta abubuwan da kuke yi ya alamuna ma ta falun suna sane da duk abin da kuke aikatawa ba wani motsi da wani abu mutum da zai yi face waɗannan mala'ikun sun sani kuma suna ganin shi ba za ka ba su cin hanci ba Allah ya ce bayan kun ji wannan karatun ko ana cewa mu zama mutanen kirki kenan mu kiyaye ko sai Allah ya ce innal abrara lafi na'im lalle mutanen kirki waye mutumin kirki wanda alherin shi yafi sharrin shi yawa kawai shine duk mutumin kirki lafi na'im zai kasance a cikin wata ni'ima malam wasu irin ni'imomi masu dadi aljanna kenan wanda ba su da iyaka wa innal fujjara lafi jahim mutanen banza kuma wanda su kuma aikin sharrin su yafi na alheri mutun ya sani ba su kuma za su kasance a cikin wutar jahim Allah ya ce yaslaunaha yawmaddin wannan wutar jahim din za su shige ta ne ranar sakamako ba a nan duniya ba kenan ko sai an mutu kar mutum ya ce to gashi ina ta iskanci na misali Allah ya kyauta amma ya aka yi ba a azabtar da ni ba to ba yanzu bane sai yaushe sai ran tashin alkiyama yaslaunaha yawmaddin za su shiga wannan wutar ranar sakamako ita ce yawmaddin a yawmul jaza kenan ranar za a saka kowa da aikin sa Allah ya ce wa ma hum an habi ghaibin idan sun shiga wannan wutar ko ba za su fake ba ba za su iya fakuwa ba ma'ana idan mutum ya shiga wutar kamar yanzu da za a biyo mu da duka anan Allah ya tsare kaga ai ga kofa nan sai ka gudu ko kuma an abin ya biyo ta nan ne sai ka koma can to a wutar jahannama ba wurin buya wa ma hum anha bi ghaibin babu wani mutum da zai je ya boye daga gaibu kenan ko ya boye wuta ba ta same shi ba ya shahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim azabar ta sama ta ka tayar su wuta ko ina wuta ne a cikin wutar jahannama ba inda mutum zai labe ya boye an gane ko shine wa ma hum anha bi ghaibin sai Allah ya ce wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai game da wannan ranar sakamakon da Allah yake ta cewa ranar sakamako ranar sakamako me ya sanar da kai game da ita thumma ma adraka ma yawmuddin sa'annan har yanzu ko an sanar da kai abin da ake cewa ma'ana ranar sakamakon nan Allah yana girma abin ne ka san ranar sakamako kuwa sallah ce yau mala tamliku nafsun li nafsin shai'a shi ne ranar da babu wata rai babu wata rai da za ta iya amfanar da wata rai babu wata rai da ta mallakan mu wata rai wani abu ma'ana babu wanda zai iya maka komai nafsun li nafsin kowaye babu ranar da ba wani ba zai iya wani komai ba kenan da ba zai iya ubansa komai ba uba ba zai iya shi komai ba siriki yan uwa abokai ba wanda zai iya wani komai a ranar kowa ta kan shi yake nafsi-nafsi ko wal'amuru yau ma'idin lillah a wannan rana al'amari gaba ɗaya da mulki da isa da in a sa mutum a wuta ko aljanna yau ma'idin a wannan rana lillahi yana wurin Allah ne kaɗai kawai ayyafa tana da ban tsoro yanzu a duniya wannan mutum sai laifi a najeriya misali sai ya ce ai ko an kai shi kotu lauyi za su kare shi ko kuma suke da gwamnati ko wani abu to a nan kenan amma a ranar tashin alkiyama yau mala tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai bata iya mallaka ma wata rai wani abu na komai kowane irin abu ne babu lauya babu ceto babu beli wal amr yawma idin lillah al'amari gaba ɗaya yana wurin Allah ne da haka mu ji tsoron Allah Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa abin da muke daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana sai kuma sati mai zuwa insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum